إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يكفيك عمري وما لي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe wanda ya kunshi tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana ta karanta littafin Ar-Rahiqil Maktum kamar yadda aka saba akan makalla a madadin masu sauraro mu ne maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ذكرك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات muna fata kamar yadda muke sanar da masu sauraronmu a halin yanzu an shirya an ɗauko littafin da ake bin malam na arrahiqil maktum domin saurin fahimtar abin da wannan littafi ya kunsa akarmakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu a cikin wannan littafi na ar-rahiqul maktum wanda ya bada cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna cikin shimfiɗa da malam yake mana domin mu gane halin da larabawa suke ciki kafin zuwan addinin musulunci wannan ne zai tabbatar mana da irin canje-canje da gyare-gyare da tsare-tsare na gudanar da rayuwa da addinin musulunci ya zo da shi na tausayi da rahama da jin kai da zumunta da kyautata wa iyaye da haƙƙin makota da sauran abubuwa masu kyau da addinin musulunci da ya zo da su da halaye na kwarai wanda sakamakon haka duniya ta samu zaman lafiya irin yanayin mulki da ake na kama karya a wannan lokaci da mulki na ƙarfin tuwo ko mai ƙarfi shi ka ɗauka shi ne abinda muke bayani ire-irensu kafin zuwan addinin musulunci
وكان معد يكرم أبقامه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه shi wannan ma'ad ya ɗin wanda ya zama sarki a ƙasar yaman bayan ya samu nasara sai ya wanzar da wasu daga cikin habashawa ya bar su da ransu ya khadumunahu suna masa hidima ya mai da su bayi suka zamo waɗanda suke take masa baya lokacin da ya hawa suka zama su ne bayi masu yi masa hidima fagataluhu za ta yaumi ana nan ana nan ashe suna kulle da shi ta ciki na ciki suka samu damar da suka yi masa kisan gilla wa bi mautihin qata'a al-mulku an baiti ziyazin da mutuwarsa ne sarauta ta fita daga gidan shi ziyazin ‘ya'yansa ba su ƙara yin sarauta ba daga wannan lokaci. wasaratil yamanu musta'amaratan farisiyatan ta ta'aƙabu alaiha wulatun min alfursi daga nan ne ƙasar yaman tunda su suka gayyato farisawa su taimaka musu don neman ‘yanci kuma da ‘yancin ya samu shi ya mayar da mutanen habasha bayi su kuma suka yi nasarar kashe shi sai farisawa suka karɓe mulkin suka ci gaba da mulkin mallaka a ƙasar yaman suka zama ana naɗo gwamna ne daga ƙasar farisa ya zo ya riƙe ƙasar yaman kana awwaluhum wazar thumma marzaban ibni wazarat ثم ابنه التينجان ثم خسروا بني تينجان ثم بازان وكان آخر ولاة الفرس wannan shine tsarin da malaman tarihi suka faɗa na jeruwar sarakunan da ko gwamnonin da aka dinga naɗuwa daga ƙasar yaman dinga na farko waharaz sannan marzaban sannan ɗansa tina jan sannan khasiru bin tinajan sannan bazana shi bazana dinnan kana akhira wulatil furs shine ƙarshen waɗanda suka yi gwamnonin a cikin farisawa waɗanda suka yi gwamnoni a ƙasar yaman shine na ƙarshe fa inna hutta naqal islama domin shi ya karɓi addinin musulunci shi musulunta yi Allahu akbar sana 628 a shekara ta 628 bayan haihuwar annabi isa wannan bafarise gwamnan ƙasar yaman da annabi ya aika da wasiƙa ya karɓa ya shiga addinin musulunci wa bi islamihi intaha nufuzu farisa ala biladil yaman da shigarsa musulunci ne mallakar da farisawa suka wa ƙasar yaman ta ƙari zama yanzu shi kenan ƙasar yaman sarkin ma gaba ɗaya shiga addinin musulunci
تحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة kuma laice mai neman ƙarin bayani dangane ga tarihin ƙasar yaman mai faɗi fiye da yadda muka bayar to sai ya koma al-yaman abrar tarih shafi na 77 da na 83 da na 124 da na 130 da na ɗari da hamsin da bakwai da shafi na ɗari da sittin da ɗaya da tarihu ardul ƙur'an juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da uku ila nihayatul kitab zuwa ƙarshen littafin wa tarihul arab qabla islam shafi na ɗari da ɗaya zuwa ɗari da hamsin da ɗaya shimali a ƙasa ya ce wa fi ta'ayin sinin wa tafsili ba'd al hawadis اختلاف كبير بين المصادر التاريخية cikin ayyana shekaru da yin wannan bayani daki-daki na waɗannan abubuwa da suka faru to fa dukkansu kunne ya girmi kaka ne mafi yawansu qad qala ba'd al-kuttabi an hazihi at-tafasil in haza illa asatirul awwalin shashin wasu malamai ma buga ƙirji ya ce samun labarai haka yadda aka koro su a zamanin jahiliya mafi yawa irin tarihin da muke da su ne a wannan ƙasashe wanda ake kiransu kunne ya girmi kaka daga nan ne kuma ta zo mu jita yake shiga sai kuma a rasa isnadin magana da wanda ya faɗe ta da asalinta da kuma inda ta taso abinda ƙur'ani ya kawo da abin tafan addinin musulunci suka kawo da isnadi ingantacce shine madogara malaci almulku bil hira yadda tsarin mulki yake a yankin hira a wancan zamani kafin zuwan addinin musulunci kanatil fursu tahkumu biladal iraq kafin zuwan addinin musulunci farisawa su ne waɗanda suke mulkin ƙasar iraki gaba ɗaya yankin iraki yana hannun farisawa su suka mamaye suka kafa tsarin mulkinsu wama jawaraha munzu an jama'a shamlahum qurushul kabir dukkan abin da ke kusa da yankin iraki ko yake makotaka da kasar iraki to di yana hannun mutanen farisawa wannan kwatun lokacin da aka samu wani sarki babba a zamaninsu shine ya tattara kansu ya kafa musu daula mai ƙarfi wacce bayan sun kafa tasu daula a cikin ƙasarsu kuma suka ci gaba da mamayen makotansu har suka tattare daulolin da ke makotaka da su suka dawo ƙarƙashinsu. Wato mulki a da bai da iyaka da ka cinye ƙasarka, to kuma waɗanda suka yi makotaka da kai na ƙasashe ko na garuruwa sun su a fara rinkurin haɗiye su da dawo da su ƙarƙashin irin wannan mulki. Wannan shine irin tsarin rayuwar da ake gudanarwa kafin addinin musulunci ya zo da tsari mai kyau wanda ya gyara ya inganta ya tsara wa mutane yadda za su yi haƙƙin makotaka da musulmi da wanda ba musulmi ba ma ta yadda ba za a cutar da kowa ba ice wannan ya faru sana miya wa saba'a wa hamsin zuwa miya wa tis'a wa ishirun qabla milad wato in ya kawo kafin ɗinnan yana nufin qabl mimin ɗinnan kuma yana nufin milad wato kafin haihuwa annabi isa tun daga shekara ta ɗari biyar da hamsin da bakwai zuwa ta ɗari biyar da ishirin da tara kafin haihuwar annabi isa shine kafin da mimin da mala yake sawa kafin ɗin yana nufin ƙabul mimin ɗin yana nufin milad wato kafin haihuwar annabi isa da shekara ɗari biyar da hamsin da bakwai zuwa kafin haihuwar annabi isa da ɗari biyar da ashirin da tara تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات ولم يكن أحد يناوئهم babu wani ɗaya daga cikin masu mulki ko masu makotaka da su da suke fito na fito da su ko suke in amincewa ko yarda da hukuncinsu sun riga sun zama masu ƙarfin Allah ya isa dole kowace daula take miƙa wuya gare su don a zauna lafiya hatta kamal iskandarul makaduni har zuwa lokacin da aka samu iskandar alexandra wanda yake na ƙasar makedoniya dama iskandar ɗin guda biyu ne akwai wanda allah ya bada kissasa a cikin alkur'ani cikin suratul kahfi shine musulmi da kuma shi wannan na ƙasar makedoniya wanda shi ba musulmi bane wannan ya faru sana platomi'a wa sitta wa ishirun qabla al-milad wato wannan tsari na mulki ko lokacin da shi wannan sarki ya kai fafara da mamaya zuwa wannan yanki tunda kamar da muka faɗa mulki ne ake yin sa na kama karya da kuma wanda ya fi ƙarfi shi ke da dama ya mamaye wanda yake so ya kama wanda yake so ya ɗaura wanda yake so babu wata doka wato jungle justice ake zaman daji ake kawai mai ƙarfi shi ka yi mulki fa hazama malikahum dara wa baddadahum wa khadada shaukatahum shi wannan sarki Iskandar shine wanda ya karya sarkin wannan yanki ya kuma tarwatsa su suka zamo daban-daban kuma ya dakushe kaifin kayarsu can mutane ne masu shauka idan balarabe ya ce wani yana da shauka wato yana da ƙarfi da kuma jarumta ta gaske to sai zo ya karya wannan jarumtar tasu ya kuma tarwatsa wannan haɗin kai nasu da ƙarfi da suke da shi hatta ta jazza'at biladuhum har garuruwansu suka zama tsagi daban-daban suka ɓaɓɓare kamar yanzu muka kwatanta da rasha da daula ce mai ƙarfi wacce take haɗa guri guda amma bayan faɗuwar tsarin gurguzu a 1988 sai mafi yawan ƙasashe suka kama gabansu ya zama daula ta yi rauni watawallaha mulukun urifu bi muluki tawa'if waɗanda suka jibinci wannan daula suka ci gaba da yin mulki a wannan yanki an san su da sarakunan tawa'if tunda ba su da ƙarfi kowa ya zamo daban-daban daban-daban kowa da ƴan ƙasarsa da sarki a cikinta to sai ake kiransu mulukun tawa'if wato sarakuna ne amma kowa wani yanki yake wa mulki bai samu katuwar daula ko babbar daula ko daula mai faɗi da za ta zama an ji sunanta an ji shahararta amma ɗauke ta wani abin tsiya ba waƙadu zalla ha'ula ilmuluku ya hukumunan bilada ice waɗannan sarakuna sun ci gaba da yin hukunci da yin mulki da faɗa a ji a waɗannan yankuna mujazza'atan hakan dai a tsatsage ɗin a tarwatsa ɗin to amma an ci gaba da yin mulki a wannan yanki tunda shi mulki ko da daɗi ko ba daɗi ko da adalci ko ba adalci sai dai kaga ana yin mulki ko ina ka shiga a duniya zaka tara akwai tsarin mulki sai dai a ce ko jama'a suna jin daɗin sa ko ba sa jin daɗin sa ko yana musu adalci ko baya adalci ko ya rabu ga wani addini ko bai rabu ga wani addini ba amma ko ina ka shiga a duniya cikin ƙasashe 225 da ake da su a duniya zaka tara akwai tsarin mulki akwai shugaba kuma akwai shugabanci ila sana 230 miladiya to sun ci gaba da yin mulkin wannan guri tun kafin shekara ta 326 kafin haihuwar annabi isa har zuwa shekara ta 230 bayan haihuwar annabi isa wato kusan shekara 600 kenan suka yi suna mulkin wannan yanki wafi ahadi ha'ula'il muluki hajar al-qahtaniyun a lokacin waɗannan sarakuna ne larabawan ƙahatsaniyuna suka samu damar shiga wannan yanki ta hanyar hijira da suka yi wato kun ga dalilin haɗuwar ko samuwar larabawa a wannan yanki tunda duk inda balarabe ya shiga a duniya malam sai ya gaya mana shi domin balarabawa daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to dole ne mu san suwaye larabawan ina suka yaɗu a duniya me tarihinsu me asalinsu domin kiyaye waccan nasaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa hatallu juz'an min rifil iraq har suka samu daman mamaye wani yanki mafi arziki ko inda ya fi albarka a cikin yankin iraki tunda aka ce rif shine inda ake samun 'ya'yan itace ake samun danshi ake samun ruwa kuma gurin zai nomu to duk wannan yanki suka mamaye shi a wannan wato lokaci su larabawa da suka yi hijira sai suka samu guri mai daɗi suka zauna a gurin ثم لحقهم من هاجر من الأدنانيين فزاهموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية daga baya bayan su larabawan qahataniyuna sun riga sun koma yankin iraki sun mamaye wannan yanki sai kuma ƴan uwansu daga cikin larabawan adnaniyin wanda mun ce larabawan adnaniyun su ne waɗanda suka fito daga zuriyan annabi isma'ila suka zo suka haɗu tare da su hatta sakano juz'an min aljazirati furatiya har suka samu masauki a wani yanki da ake kiransa jazira ta furatiya wato nan gurin wani tsibiri ne ko wani yanki ne da yake da ruwa wanda yake da wannan suna aljaziratul furatiya to sai suka samu zama a gurin kun ga ashe larabawa sun daɗe a yankin iraki da haka larabawan iraki ma suna da asali cewa asalin kakanninsu na larabawa sun taso ne daga cikin jaziratul arab suka dawo wannan yanki suka zauna وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك بن فحم التنوخي من آل قحطان farkon wanda ya fara zama sarki ne faɗa a ji sarkin yanka a wannan yanki na cikin waɗanda suka yi hijira suka koma wannan yanki amma gano sunansa shine maliku bin faham at-tanuhi min ali qahban sunansa maliku bin faham at-tanuhi kuma yana daga cikin family na qahtaniyin wato larabawan asali kenan tun kafin annabi ibrahim ya ɗauko matarsa ya kawo ta jaziratul arab sunan larabawan su ne suke yawo a nan gurin sai dai su basu saba da yin gidaje irin wanda muke gani ba tanti suke amfani da shi tunda kamar bararoji ne yawo suke suna kiwo ba zama suke a guri ɗaya ba in suka je can suka yi cirani sai kuma su yi gaba da dabbobinsu kamar dai da muke ganin yanzu fulanin dawa ba sa zama guri guda suna bin inda yake da ruwa da dabbobinsu suna kiwo yau ka ji su a Najeriya jibi ka ji su a Kamaru gada ka ji su a Nijar sai su tsallaka duk Afirkan nan suna yawo suna kewayawa domin nema dabbobinsu abinci da kuma karuwa arziki to irin larabawa haka suke da annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama shine fara kawo musu tsarin kafa birni maimakon ai ta yawo din to a tsaya a kafa birni a wani guri sai zama an kafa birni wanda shine tarihin kafuwar garin maka wa kana manziluhul ambar masaukinsa ko babban birninsa shine ambar wanda har yanzu ambar ɗinnan tana nan a wannan yanki aw mimma yalil ambar ko irin guraren da suke makotaka da wannan gari na ambar duk su ma suna ƙarƙashin mulkin shi maliku bin faham at-tanufi wa khalafahu akhuhu amr bin faham fi riwayatin an ce bayan rasuwarsa maimakon ɗansa ya hau mulki yadda haka aka fi sabawa in mutum ya rasu yana da ɗa ko mai ƙanƙantan ɗan sai a ce shine khalifa wanda zai gaji mahaifinsa ta amma shi sai ɗan uwansa da ake kira Amr bin Faham ya zama shine ya gaje shi a bayan rasuwarsa wa Jazima bin Malik bin Faham sai kuma Jazima bin Malik bin Faham wanda shi kuma ɗansa ne a wata ruwayan an ce shi ya gaje shi al-mulaqab bil abrash wal waddah wanda shi ana masa laƙabi da sunaye guda biyu ana kiransa abrash kuma ana kiransa waddah wanda shine ya gaji babansa fi riwayatin ukhra wato akwai sabani wajen malaman tarihi cewa bayan rasuwan Malik bin Faham at-Tanuhi wanda yana daga cikin dangin Ali Qahtan wanda suka fara yin hijira suka zo wannan yanki to waye ya gaje shi bayan rasuwarsa wasu malaman tarihi sun ce dan uwansa ne Amr bin Faham ya gaje shi wasu kuma sun ce a'a ɗansa ne mai suna Jazima bin Malik bin Faham shine ya gaje shi عظيم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات riwaya ta farko ta zo a cikin tarihin dabari juz'i na biyu shafi na 540 wanda shine malam ibn khaldun gawurtaccen malamin tarihi nan ya faɗa a cikin littafinsa na tarihi ibn khaldun juz'i na biyu shafi na 238 cewa yana cewa shi jazima din nan ya gaji amru bin faham din wato yadda tsarin yake shi a gurinsa yana ga bayan rasuwarsa ɗansa yana ƙarami sai ɗan uwansa ya gaje shi to bayan rasuwar ɗan uwan nasa kuma sai ɗansa ya zo ya gaji ɗan uwan nasa wato mulki ya sake dawowa gidansa kenan karo na biyu su kuma waɗanda suka tafi akan cewa a'a kawai ɗansa ne ya gaje shi ba tare da bin wancan tsarin ba akwai al-yaqubi a cikin tarihinsa mai tuna tarihul yaqubi juz'i na ɗaya shafi na 169 da malam mas'udi a cikin shi ma tarihinsa juz'i na biyu shafi na 90 wa adatul quwwatu marratan saniyatan ila al-fursi bayan wannan zamani sai ƙarfi ya sake dawo farisawa wato suka ta, sake tara ƙarfinsu guri guda suka ƙara haɓaka daularsu suka ƙara cicciɓo ta suka raya ta dama mun ce abin da ke raya daula akwai wannan ƙarfin da ake takama da shi a duniya na noma da kiwo da sana'a wa fi ahadi ardashir bin babak a zamanin wani sarki da aka yi a ƙasar farisa mai suna ardashir bin babak mu'assis daulatus sasaniya wanda shine ya kafa daula da ake kiranta a daulatus sasaniya wanda shahararriyar daula ce a tarihi wadda ta yi ƙarfi ta yi taƙama ta ƙasaita ta burin ƙasa aka ji ko ina a wannan zamani an santa amma an san daula kamar mutum ce akwai yarintarta akwai samartarta akwai tsufanta akwai mutuwarta komai ƙarfin daula wata ran sai ta mutu saboda haka a cikin shekara mi'atayn wa sitta wa ishirun miladiya a lokacin ne suka kafa wannan daula mai ƙarfi fa innahu jama'a shamlal furs shi ya ƙoƙarin tattara kan farisawa ya haɗa kansu maimakon tarwatse waccan ya ƙoƙari ya dabara ya haɗa kansu guri guda ya sama musu mulki guda mai ƙarfi tunda mun ce haɗin kai ƙarfi ne rarrabuwa kuma asara ce shi yasa musulmi da muka rarrabu kowa kama gabansa muka zamo koma baya a cikin komai wastaula alal arab almuqimina ala takhumu mulkihi yayi kokarin ma mamaye larabawa waɗanda suke zaune a tsororuwan mulkin sa duk waɗanda suka yi makotaka da shi na larabawa su ma ya mamaye su ya maida su karkashin daular sa suka zamo kenan yanzu suna karkashin mulkin farisawa wa kana haza sababan fi rahil quda'ati ila sham wannan shine dalilin da yasa kabilan quda'a suka ga su ba za su zauna karkashin wannan sarki na farisawa ba don haka suka kwashe inasu inasu wanda yake cewa inamu inamu su tattaho inasu inasu su tarwatse sai tattara inasa inasa ya yi hijira ya koma yankin sham ya bar wannan yanki walakin dana lahu ahalul hira wal ambar sai dai ya samu nasara mutanen hira da mutanen ambar sun koma karkashin wancan sarki sun ci gaba da rayuwa a karkashin mulkin وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوتاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات nan za mu tsaya sai mu ɗora mu ji shi kuma wannan irdashir ɗin sabon sarkin da aka samu wanda ya haɗa kan farisawa yaya shi kuma ya gudar da nasa mulkin kafin shi kuma zamaninsa ya ƙare zamanin wani sarki ya biyo baya Allah ya samu dace nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوتا نعاتي Na'am, to a sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu Alaihi wasallam wanda malam ke yi mana ta karatun littafin arrahiƙil maktum. Sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kyamu inda malam zai ɗora daga inda ya tsaya. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
رغم العداة وجئتك يا رسول الله الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عامل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل شفيق فلانت منه أسئلة القتاة رسول الله قد أسبلت دمعي ولذ القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين القناة وقد كشف الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مت العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبثت لكم إذا قنعتم خنوع الموقظين